رب العالمين الرحمن الملك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله أهل رشاج من نوع شايات نفس السند أكو فإلى ذا مساجد نعم ومن أنفتح limutahaddisin wanda ya yi sauraro limutahaddisin ga wani mai yin zance shi mai sallah ne wani a jefarsa ko su a gefen suna hira sai aka ɗauko wani labari sai ya kasa kunne ya saurari zancen nan kalilan kaɗan falashe a alaihi ba komai a gari an fata shi ne fi'ili madi na ansik fi'ili amri ka gane a idan ka ce an situ ku yi su ka gane a kalu an situ ba akwai ta alƙur'ani ba to wannan jam'i ne akwai wawul jama'a an situ ku yi su an sit ka yi shuru to an fata shi kuma fi'ili ne madi ya yi su ya yi sauraro ya kasa kunne duk yana ɗauka wa man an fata wanda ya yi sauraro mai muta hadisin ga wani mai yin zance kalilan kaɗan a cikin sallah falashi a alaihi ba komai a gari shi wa man kama min raka'ataini mutumin da ya miƙe tsaye daga raka'a biyu da ya yi ƙabrin julusu kafin ya yi zaman tahiya sallah da raka uku ce ko hudu in an yi raka biyu ba ana zauna a yi tahiya ba to da ya gama sujjada ta biyu a raka ta biyu maimakon ya dago ya zauna ya yi tahiya kama sai ya miƙe bin raka ta ne daga raka biyu da ya kablin jurusu kafin ya zauna a tahiya to fa in ta zakara idan ya tuna qabla an yufariqa al-arab tun gabanin ya rabu da ƙasa biyadaihi da hannayensa wa rukubatahi da gwiwoyinsa ya yunkula zai tashi amma hannayensa da gwiwoyinsa ba su cira ba ko kuma ɗayan biyun hannun ya ɗaga amma gwiwa tana ƙasa ko gwiwa ta ɗaga hannayen suna ƙasa to raja'a ilal julusi ya koma zuwa ga wannan zaman tafiyar in ya idar da sallarsa wala su juda alaihi ba wani sujada a gare shi inda dama bai tashi ba ya yunkula ne bai ɗaga ba ya tuna sai ya koma wa in faraka in kuwa ya rabu da ita ƙasar da hannayensa da gwiwonsa ya riga ya rabu da ƙasa ko har ya miƙe tsaye ba kai ya tuna ashe bai yi zaman tahiya ba walam yarji ba zai komo ya yi wannan zaman tahiyar ba sai dai a ƙarshe wa sajada qabla salami zai sujada qabli ya zama wa man nasiya jalfatal wusta kenan wa in raja in kuwa ya komo ya zauna yayi tahiyar nan بعد المفارقة bayan ya rabu da ƙasar wa ba'da qiyami bayan ya miƙe tsaye ma sai ya tuna cewa a sai ya bar zaman tahiya sai kuma ya dawo ya zauna to sahiyar yana mai rafkanuwa ne aw amidan ko da ganganci ne yana sane fa hal salatu sallasa ta inganta wa sajada ba'da salami zai kai da bai sujada ba kaga galar ma kada dawo kenan in baka dawo ba za ka yi sujada kauli kuma shi ne aka fi so ma duk da ka riga ka daga in ka dawo kuma to shi kenan dama zama ne kuma ka zo ka yi to amma dagawarka da dawowarka ƙari ce saboda haka dole sai ka mata ba'adi to kaga gara ma kar ka dawo inda ko ka dawo ma sai ka yi ba'adi amma dai fa har salatu sallata ta inganta wa man nafaka wanda yayi busa bi salati a cikin sallah sahiyan yana neman tuwa sajada ba'da salami yayi sujada ba'adi wa in kana amida in ya kasance da gangan ne ko da jahilci ne badalar salatu sallata ta bace shi yin busa a cikin sallah kaman zance فكل كلامي دمي الزية والعامد فيه بدل الصلاة والله يكو في الصلاة mutumin da ya gusa a cikin sallah kamar mutumin da ya zance ne a cikin sallah inda mantuwa ne zai yi sujada ba a yi inda ganganci ne sallasa ta ɓaci to alhamdulillah mai ashimawu ya zo to iziya ta biyu da nawa ɗari biyu da bakwai ina za mu tashi izziya ɗari biyu da bakwai wani ɗalaƙi sunnati shuruɗun sura ta ƙarshe can ƙasa ko jiya mun yi bayanin shi sakin aure ala ismaini mubahun wa mahazurun duka mun yi bayanin mubahi da kuma wanda aka hana to zai maka bayani akan yaya sakin aure na sunna yake wanda in ka yi shi baka saba wa Allah ba baka saba wa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa li talaqi sunnati shurutun sakin aure na sunna yana da sharuɗoɗi wanda sai an cika su sannan sakin nan ya zama na sunna sharaɗi na farko an takuna al-mutallaqatu mimman tajidu almutallaka matar da za a saki din an ta kuna ta kasance min man tahibu tana daga cikin matayen da suke jinin haila ba yarinya ce karama wallahi lam yahidun wanda ba su fara jinin haila ba ka gane ai ba kuma tsohuwa ce ta zama wallahi ya isna min almahiri wanda suka ɗebe kauna daga zuwan jini ba tana tsakiya ka gane ai sharaɗi na farko kenan in yarinya ƙarama ce bata fara jinin haila ba to duk abin da ta yi maka ya kamata ka yi haƙuri don ka san tana da ƙuruciya bai kamata ka biye mata ba har ka sake ta ka gane ai in tsohuwa ce ta tsufa ta jira jinin haila to idan ka sake ta ka yi rashin dattaku da can sanda take amfani tana haife-haife tana da amfani baka sake ta ba sai da kaga ta tsufa ta daina amfani ta daina aihuwa sannan ka ce za ka sake ta duka wannan akwai tuhuma a ciki ina fata an gane sharaɗi na biyu wa Allah ta kuna ha'izar kar ta kasance kuma a yanzu din tana zubar da jinin haila bambancin mimman tahiru da ha'izar kenan ta kuna mimman tahiru wancan ta zama daga cikin matayen da suna jinin haila ba yara bane ba tsofi bane wannan kuma Allah ta kuna haila kar ta zama a yanzu din tana cikin jinin haila ba a sakin mata cikin jinin haila wala zufata ba ta kuma zubar da jinin biki wa an ta kuna na uku ta kasance fi uhurin cikin tsarki lam ya mastafi da bai shafe ta ba bai shafe ta ba a cikinsa bayan an hana take cikin jinin haila ya bari in jinin haila ya dauke kafin ya take ta sai ya take in har ya take ta bayan dauke wa jinin to an haramta auren ta cikin uhurul masisi tsarkin da ya take ka in ya sake ta a cikin wannan tsarkin to shi ma ya yi bid'a ko ba a cikin jinin haila take ba eh to in bai take ta ba shikenan ranar sura to shikenan wannan babu laifi tun da dama eh ya rage mata wahala in in ciki yana wata ɗaya biyu ya sake ta ba sai ta yi wata bakwai ko takwas kafin ta gama idda amma yanzu in ya sake ta a lokacin in ta samu wani ma sai a ɗaura musu aure ko ko bayan ta aihu ne dan suna a sai ta yi idda jinin ku kuma banda wannan jinin abun nan din kuma a cikin jinin bikin kenan a yayi yayi yayi sakin bid'a inda da cikin ne kafin ta aihu ya sake ta tana aihuwa ta gama idda domin Allah ya ce wa ulatu lahamali ajaluhunna an yabana hamlahunna mata masu ciki lokacin gamawa iddan su shine su haihu cikin yau ya sake ta da safe da yamma in ta aihu ta gama idda eh amma da za ta zauna wata tara kuma ba ta aihu ba har yanzu a cikin idda take ha tana iddan za ta yi aure yau an sake ta da safe da rana ta aihu da yamma sai a daura mata duk an gama a rana daya da sakin da aihuwar da sabon auren duk kuma ya inganta mai sakin bai yi laifi ba tunda da ciki ai mutumin da ya saki mata da ciki ya yi halal ya fi wanda ya kake cikin jinin haila ya fi wanda ya kake cikin tsuhurul masisi ya fi wanda ya saki wanda bata fara jinin haila ba ya fi wanda ya saki wanda ta tsufa ta daina jinin haila ya yi halal amma kuma an gujin ciwonsa a ce wannan da ciki ya sako mana ita to kai ya sako ta cikin tsuhurul masisi ba ku zo ku yi ta rikici ta samu ciki ya ce ba nasa ba ne ba gala ya sako ta da cikin ba ya san nasa ne
ko kuma su kuma mata su suke tafi da zai aure wa har sai ta haihu sai ta gama idda wa an ta kuna fi tuhurin ta kasance cikin tsarki lamme mastafi da bai take ta a cikinsa ba shine na uku wa an yi tsallika fihi wahidatan in ya kaji kuma ya saki ɗaya fiye a cikin wannan sakin da zai kada sai za su keke saki uku ko saki biyu ɗaya nan ya takaita ba mai risala ta sun malayi ku bi wa talaƙan hatta talƙa biyar iddas saki ɗaya ma in yayi to ya bari idda ta ƙare ko ya yi kone ko ya bari idda ta ƙare amma kada ya ƙara mata wani saki daga baya ko me kai masa kuma to wanda ya cika wannan sharadi shine ya saki sunna wanda ya saba wa ɗaya sharuɗan nan guda hudu to ya yi saki na bid'a kuma sakin ya tabbata amma ya yi bid'a wa man qala li zawjatihi wanda ya ce wa matarsa anti dalikun ke sakakkiya ce fa hiya wahidatun wannan saki ɗaya ne kaga ai ba ce na sake ki saki ɗaya ko biyu ko uku ba in yace na sake ki kawai ko bai faɗa da biyu ba sosai ne a ta ya luya a ƙasar min zaɗi har sai in ya yi niyyar mafi yawa daga saki ɗaya in a zuciya sai yana nufin na sake ki saki uku ne amma ce na sake ki kawai to shi kenan saki uku shi ne ya tabbata tunda niyya ake eh yi a zuciya tunda ya kudura saki uku ne kuma ya furta saki da baki to abin da ya yi niyyar shi ya tabbata wal kullu kaga gobe ɗarƙatun saki ne ba'inatun mane kanciya larar aka fiya babu komai a cikinta. In dai ta ba shi ya karɓa, ya kala uwa min nafsi to aurensa ya mutu. Ko kuka saki ɗaya ne, amma ba da ikon cewa na mai da ke. Sai dai da masa kawai ya kawo sabon sanda shi ya sake ɗaura musu aure tunda dama idda sa take shi ne alfarmar da zai samu wani ba zawali dole sai ya jira idda ta ƙare a ko in wani ba zawali ne tunda amma tunda idda sa take yi in ta yadda biri ba ha sai da yaddarta in ya kawo sabon sadaki da shaidu da alwalai da shiga sai a ɗaura musu aure amma kome ka lara da aka fiya wa in lam yusammi talaqan ko da bai ambaci saki ba fa ko bai sai na sake ki ba idza adadu sha'a inda ta bashi wani abu ya kala'u hadihi da yi mata gobe da shi min nafsi dan kansa ba ita ta ce ga tsiyar ka nan ba shi ne yake ki ban kaya na to inda ta dauka ta bashi to auren sa ya mutu wa arkanu talaqi arba'atu to alhamdulillah na baka da za ka cewa mai kyauta da gobe dan wuta ne ka ba mutum abu ka kwace ka gane ai kulu asali daga khala'a ya khala'u kul'an khala'a ya tube ka gane ai ka ba wa mutum zobe misali ya sa a hannunsa sai ka kawo hannun ka ce ban kana sai ka tube to ka masa kudi wannan aluga kenan tubewa ko hula an ka tube kayan kudi baka da Allah ta annabi Musa fa khala'na alayka ka tube ka kalman ka guda biyu innaka bil wadi al muqaddas tuwan to kulli din daga wannan lugar na khala ya khala'u aka same shi to in a shari'a ne abin da yake kulli shine ka ba wa matarka aka kwace abin da ka ba matarka yawwa ko akwatinka ko sadakinka yana hannunta ko wani abu dai wanda kai ne ka bayar ka kwace sannan kuma abun wai ba sai sadaki ko kayan aure ba ko kuna zaune ne a gida ka ji daɗin zama ka ɗauki wani abu ka ba ta ka gane yayi sai ka kwace kace ban kayana sai kuma ta ɗauka ta baka kana karɓa auren ka ya mutu yi shay'an yadda fa za a ɗadu shay'an shai'u ko allura ma shai'u ce babu da sun sai sai kima kaza to yi to alo ne wannan za ka iya kaiwa kala a kwata mata alo ne ka san ni abin da nake kowa ya zan sai ce to alo na bayan suka walakanta zan karɓi kayan illa sai irin wannan zai zai zai iya faruwa za a walakanta na ji ciwo ce to aro na baya ya fi ma sauki ka ba ka aro in ka rike da inganci ka bari in kuma ka ga za a walakanta ka karbi kayan ka dama aro ka ba amma in dai kyauta ka bayar idan ka kwace to ka kwace auren ka alhamdulillah sai ne risala shafi shafi na ɗari uku da saba'in da nawa ɗari uku da saba'in da biyu samurud dani da jeron bugu da ina za mu kashi to mun gama tsaiwan arfa ko tun mai yadda fa'u da ƙurbi ɗulu ishamsi sannan alhaji wanda ya yi tsaiwar arfa rana ta fadi yadfa'u yana tunkuda oho to shi kenan wancan na balin muzdalifan na hango a jini sun mai yadfa'u bi dafi'i sannan alhaji yana tunkuda bi dafi'i da tunkudar liman al'imamu da ya gaya ma a baya fa ya kifu ma al'imami din nan shi ne amirul hajji na wannan shekarar to yana barin arfa ne idan rana ta faɗi bi dafi'i da tafiyar amirul hajji suna tafiya ina ilal muzdalifa ta zuwa muzdalifa fa yusalli ma'ahu zai yi sallah tare da imam amirul hajji na wannan shekarar bil muzdalifa a muzdalifa me za su sallata al-magariba wal isha'a wa subha za su sallaci magariba da isha wannan jam'i ne jam'u ta'kid sannan in suka kwana wa subha za su sallaci asuba to tun da asuba ta da an taso tara ga wata an kwana yanzu yau ya zama goma ga wata ke tun bai yakifu ma'ahu sannan zai tsaya tare da liman bil mash'ar al-harami abun da ake masa mash'ar al-harami yau ma izin wannan ranar biha a wannan gudun na mashi'arul haram wannan fa hajjin gani da yake ce maka ya kihu ma au yanzu ina ma ka ga liman ina ma ka san waye liman ko ba a jama miliyoyi amma da kuna yi ka san komai bana wani ne ya mana kaza wani ne ya jagorance mu kana ganin sa a cikin taron jama'a yana hudu ba ta arfa yana kaza kaza to amma yanzu kawai sai da ka kiyaye lokaci ba za ka bar arfa ba sai rana ta faɗi in ka zo muzalifa ba za ka tafi ba sai ka yi sallar asuba kana yin sallar asuba kuma ba za ka zauna ko jan tarbi ba sai dai ka yi a hanya saboda ana so ka zo mace alal harami da sauran duhun asuba dan za ka tsayi tsayuwa a gulub kuma ba a so ka jira rana ta hudo kana mace alal haram to ka kuwa kana yin sallar asuba za ka bar gun domin za ka zo mace alal haram ka tsaya tare da liman sun mai yadda sannan alhaji yana tunkuɗa daga mace alal haram bi qurbi dulu shamsi kusa da hudowar rana amma ba zai bari ta hudo ba in gari ya haske ya yi sha rana ta kusa hudowa sai ya gaggawa ya tafi daga mas'alul haram ila minan da kamo hanya zuwa mina to a tahowar ta in ya baro mas'alul haram kafin mina wa yuhaziku dabbatahu bi batni muhassirin yana motsa dabbata wato zai tsaburi dabbata ta yi sauri idan mota sai ya ƙara giya ya ƙara takawa ta yi gudu idan tafiyar kafa ne ya yi cap cap cap ya yi sassarfa bi baɗin muhassirin a wani kwali da ake ce masa baɗin muhassir sunan guri ne tsakanin mina da muzdalifa ka baro muzdalifa kafin mina ka ka baro mas'alul haram ma shi mas'alul haram da ma a gefen mina yake yana mina amma ƙarshe daga ka tsallaka shi to ka bar mina ba mina ba muzdalifa nake nema yana jikin muzdalifa a ƙarshe a hanyar mina daga ka bari mace Allah haram to ka fita a muzdalifa to a nan kuma za ka tarar da baɗin muhassirin shi ne kwalin da aka halakar da ashabul fili guri ne na azaba ba a so ka yi jinkiri a cikinsa daga ka shigo ka yi maza maza ka motsa dabbarka ka tsazule ka yi sauri haka manzo Allah ya yi shiga gurin fa iza wasala ila minan idan alhaji ya sadu da mina rama jamratul aqaba to zai tafi jamratul aqaba kar ka manta a shekalin jiya fitowar mu daga masauki ko daga gida mina aka fara zuwa takwas ga wata ko gashi kuma na an ce maka idza wasala ila mina to hanyar da ka fito da ita takwas ga wata fa in ka tashi wannan dawar ba ta wata hanyar ka biyo ba domin ka tashi daga mina ka zo arfa ka zo muzdalifa yanzu kuma ka zagayo ka dawo mina a goma ga wata yau haka lamar yake tafiyar ba wai zuwa minan irin wacce ka baro lokacin zuwa arfa kuma ita ce za ka dawo ka dawo mina goma ga wata ba za ka taba ganin hanyar da ka yi ba a farko takwas ga wata tara ga wata zuwa goma ga wata an fara a mina kuma an dawo minan da a nan za a ƙarasa aikin hajji ina fata an gane saboda ga wata an fita mina an wuni ana talbiya an kwana an yi azhar al'asar magriba isha asuba an kwana tara ga wata an zo arfa an wuni an yi azhar da la'asar lalata fada an zo muzdalifa an yi magriba da isha an kwana an yi asuba kaga goma ga wata kenan to sai a dawo kuma mina to daga mutum ya zo mina rama jamratal aqaba sai ya fi jamratul aqaba shine wasa suke cewa jifan shedan bisabi hakayatin zai je su akaban nan da tsakon kwani guda bakwai misala hasal khazfi misalin tsakuwan nan ta basusa wa yukazziru ma kulli hasati kuma mutum yana yin kabbala tare da dukkan tsakuwa ɗaya in ya jefa ya ce Allahu akbar in ya jefa ta biyu ma ya ce Allahu akbar in ya jefa ta uku ma ya ce Allahu akbar har ya guda bakwai kuma yanharu sannan sai ya soke raƙuminsa na hadaya ko ya yanka saniyarsa ta hadaya ko ya yanka ragonsa ko ɗan akuyarsa na hadaya in kana ma'ahu hadiyu idan dabbar hadaya kana tare da shi idan irin hajin da ne da fitowar kama tun daga gida da dabbar ka ta hadaya kana janta raƙumanka ko nawa ne kana kora su da su za ka zo ka tsaya a mina takwas ga wata ka zo arfa da su ka zo muzdalifa da su goma ga wata ka kolo su ka zo mina da su to in suna tare da shi yanharu ya soke hadayarsa in kana ma'ahu hadu thumma ya haliku sannan sai ya aski in kuma hajin yanzu ne dama hadayar tiket ne lamba sai in ka saya aka baka daga kaje mayankar in ka miƙa suka karɓa sun sani irin dabbar da ka biya za a je a kama ta a yanka saboda neman sauki sun mai haliku sannan sai mutum ya dawo ya yi aski ka gane a goma ga wata jifa ake fara yi sannan sai a soke hadaya sannan sai a yi aski sun ma ya atil baita sannan ya dawo ya zo ɗakin ka'aba fa yufidu ya yi ɗawafin ifada wa ya tsufu saba zai yi ɗawafi bakwai wannan ayyuka guda hudu za su yi shan ran haɗu ramzinsu a wajen malamai ra'un da nunun da ha'un da ɗa'un ran haɗu raɗin shi ne rami da ya fara yin rami da muratul aqaba nunun ɗin nan na ra'adu shi ne naharu da yake sun mai yanharu ha'un ɗin nan na ranhadu shi ne hilaku kuma ya haliku tutsin da aka ce ranhadu shi ne tsawafin ifada to aikin da ake son mutum ya yi a wannan ranar kenan amma na ƙarshe ana yi wa mutum rangwami shi ne tsawafin ifada in ya gama jifansa na farko ya yanka hadayarsa ko ya soke ya aske gansa zai iya zamansa a mina in ya ga akwai cinkoso sai ranar da ya gama zaman mina in ya dawo maka da zo ya yi tawafin ifada ya halatta zai iya jinkirta shi har zuwa ƙarshen wata dama ba goma ga wata aka zo minan ba akwai sauran kwana ashirin a to in ka ga za ka wahala akwai cinkoso ko gosulo a hanya ka yi zaman ka mina in ka gama jifanka ranar da ka baro minan ka zo sai ka yi tawafin ifada amma dai abin da aka fito in zai yi ka yi shi a ranar ran haɗu ɗin ka gane ai ramal jamratul aqaba sannan ya naharu sannan ya haliku sannan yufibu wa yaqufu sab'a zai ya dawafu ifada kewayawa bakwai irin yadda ya dawafu qudumi ba sai an siffata maka yadda zai dawafi ba duk dawafi iri ɗaya ne yadda ake fara shi da yadda ake gamawa wayar kaus sai yayi raka'a biyu kalfa maqami ibrahim a bayan mukamu Ibrahim wata ka min mukamu Ibrahim musalla sun bai yuƙi dininan sannan ya dawo ya zauna a mina salasata ayyamin tsawon kwana uku banda yau gobe da jibi da gata in ya yi famanta a kara fana ita ma alaihi limanita ka kwana uku bayan yinin farko fa iza zalati shamsu to in ya dawo a kwanaki uku na zaman mina banda kwanan farko kwanan farko an ce zai yi jifa ne iza wa sala ilaiha daga ya zo mina da hantsi kawai ya yi jifa amma sauran kwanaki uku na zaman mina to fa iza zalati shamsu idan rana ta yi gawwan min kulli yawmin daga kowane yini min ha daga kwanaki uku nan da za su biyo baya ramal jamratan da titali minan ya fara jifar jamra wanda take bibiyar mina take jamratu sufula wacce take can ƙasa yukabbiru yana yin kabbara ma a kulli hasani tare da dukkan tsakuwa ɗaya idan ya jefa shi Allahu akbar sun mai yarmir jamra ta yi sannan ya dawo ya jefi jamurori guda biyu ita ce wusuɗa da sukula allati ta limina ita ce sukula to jamra ta yi zai hauro sai ya jefi wusuɗa ta tsakiya sai ya ƙara haurowa sai ya jefi uliya ita ce jamratul aqaba din ita ce uliya ita ce aqaba jamra uku kenan ya jefa ko to kullu jamratin ko ta jamra ɗaya daga cikin guda uku bi misali zalika da misali irin yadda yake fita farkon nan da tsakon kwani bakwai wa yukaddiru kuma yana yin kabbara ma a kulli hasatin tare da dukkan tsakuwa da in ya jefa ce Allahu akbar wa yaqifu yana tsayawa liddu'a domin yin addu'a bi isrin rami a ƙarshen jifa fil jamratul ula cikin jamra ta farko wa saniya da ta biyu jamratul sufula da jamratul wusuda kowace in ka ɗebe da tsakon kwani bakwai za ka tsaya ka ɗaga hannu ka yi addu'a a sufula da wusuda al'ula wa saniya wala ya kifu amma baya tsayawa yin addu'a inda jamratul aqaba wajen jamratul uliya kaga ya kawo ta da sunanta na asali a wajen jamratul aqaba nan wanda ake jefa ita kadai a ran goma ga watan nan an yi akuwa ne ga sauran jamrorin biyu a ranar goma ga wata saboda aikin da yake gabanka akwai soke hadaya akwai yin aski akwai dawa ku jefa ba to sai aka lambanta ran goma ga wata da markul aqaba kadai zaka jefa amma sauran kwanaki uku da za su duba jamrori uku nan zaka jefa da sufula da wusda da uliya ta da jamratul aqaba ita da markul aqaba wala yaqifu baya tsayawa yin addu'a inda jamratul aqaba a wajen jamratul aqaba ita ce guliya yana gama jifanta da tsakowa guda bakwai wani ya sadu kawai ya juya ya bar gurin fa izara ma fil yawmi salis idan yayi jifa a yini na uku na ƙarshe wa huwa rabi yawmin nahari kar ka manta shi ne yini na bakwai na hudun ranar layya in ka hada da nan da aka yi layya jifan farko da ya ya- ya zama kwana hudu kenan amma in bada na farkon eh, to shi ne kwanaki uku bayan layya to idan ya jifa a yini na uku bayan layya in sarafa ila makkata sai ya juyo zuwa garin makka wa qad tamma hajjuhu haqiqa hajjinsa ya cika zaman kwanaki uku nan bayan ranar da ya yi jifan farko ya yi suka to in ya gama wannan hajjinsa ya cika sai dai ga wanda ya bincika tsawafin ifada shi bai balo balon goma ga wata to idan ya aka gama zaman mina in ya dawo sai ya je ya yi tsawafin ifada sannan hajjinsa ya cika wa in sha amma in ya ga dama yin kwana uku bayan ranar layyan ba dole ba ne in ya ga dama ta ajjala fi yaumaini ya yi gaggawan barin mina cikin kwanaki biyu bayan layya banda ranar farko da ya jifa lallai ya goma ga wata sha ɗaya da sha biyu ga wata yana yin jifa kafin rana ta faɗi ya yi gaggawa ya bar mina wannan babu ne amma in ya bari rana ta faɗi a yini na biyun to wajibi ne sai ya kwana gobe ma ya ji lagawa ya yi jifa na yini na uku bayan layyan ka gane ai saboda umarnin da Allah ya bada ce faman ta ajjala fi yawmin fala isma alai wa man ta akhara fala isma alai liman ittaqa faman ta'ajjala fi yawmin wanda ya gaggawa gaggawan balin ne na fi yawmin cikin kwanaki biyu bayan layya wala isma alaihi babu laifi a kan wa man ta'akkara wanda ya jinkiri gobe ma ya kwana ya jifa na yini na uku wala isma alaihi babu laifi gare shi ne mani taka amma ga wanda ya ji tsoron Allah malaman tafsiri dalilin suka ce dalilin da ya sa ana aka ce limani taka gashi shine ya tsaya ya cika kwanaki uku cikakku amma ka sa masa sharaɗin limani taɗa sai in ya ji tsoron Allah amma wanda ya bar mina a kwana biyu ba a ce masa limani taɗa ba ba manta a jalla sai wani fala'isu ma'alai ba manta a kare fala'isu ma'alai limani taɗa saboda wasu suna tsayawa su yi sata ba dan Allah suke tsayawa su kai kwana uku nan ba wasu suna tsayawa ne don neman mata su ɓata hajjin nan akwai su to shi yasa Allah ya san wannan ya kawo wannan sharadin wanda ya tsaya dan dai shi ya ƙara samun lada na jifa shi yasa ya jira ya kwanan yini na uku bayan layya to shi ma fala ismu alai amma wanda ya tsaya dan yin sata ko ya tsaya dan neman mata ko wani aikin sako a gurin to wannan ko ya tsaya yin maula ya ga wani gwamna ko wani kwamishina ya tsaya zai kwana uku suke a to tunda wani ya tsaya ni ma bari na tsaya ko zan samu wani abu a gunsa kaga wannan ba dan Allah ya tsaya ba to wannan ba zai samu ladan cikon kwana uku nan ba ina fata an gane to alhamdulillah mun gama aikin haji sau na fita daga maka sai za ka rada min makka ta kafa lil wada wa raka'a wal sarafa amma sai mu karasa a shiga umratan sai za ka rada min makka idan alhaji ya zai fita daga garin makka bayan ya gama hajjinsa afalil wada'i ya zai yayi tsawafi domin ban kwana da ɗakin Allah shine tsawaful wada'i yanda a farko muka ce in ya shigo zai yi tsawaful qudumi tsawafi na gabatowa ya kawo kansa yace Allah gani na zo shine ma'anar tsawaful qudumi ya zo yayi sainin a rijistarsa daga cikin alhazan bana shine ma'anar tsawaful qudumi shi kuma tsawaful ifada da muka karanta yau a tsakiya shi na ɗawafin hajjin to yayin da zai fita daga maka ko kwana nawa zai yi bayan an gama wancan kamma hajjuhu to wannan ba shi ke nuna ba zai ƙara zuwa ɗakin Allah sai zai koma garin su ba a kullum ana so ya zo ya yi ɗawafi na nafila shi da yake bako ya koma garin su kuma sai abin da Allah ya yi ya zo ya yawaita ɗawafi kullum in zai yi bakwai bakwai to bakwai ma ba ne in zai yi bakwai bakwai sau ɗari ma duk tsawafi bakwai dai ya yi nafila raka'a biyu duk tsawafi bakwai wannan duk nafila ne to ranar da aka ce zai bar garin makka to ya zama ƙarshen aikinsa da zai yi shine tsawafi da nafila raka'a biyu sai ya fita daga harabin makka daga nan sai ya kama hanyar garin shi ne yake maka fa idza kala da min makkata idan alhaji zai fita daga garin makka bayan ya gama aikin haji ba falil wada yayi tsawafi domin ban kwana da ɗakin Allah wa raka ya yi raka'a biyu kalfa makami ibrahima wan sarafa sannan ya juya ya koma ga lunsu ko ya tafi ziyarar manzon Allah in bai ba to alhamdulillah sai ne eh yi a dole ne ai dole ne shi da tukon dawa ku idan ba kai wannan ba dawafin ka ya zama abu ta ruyankakken dawaji eh duk bakwai daya sai kai wannan ba za ka tala bakwai da yawa ka mutu na fila ɗaya ba duk dawaji bakwai sai kai wannan na fila shi yasa ma ai manzo Allah yake ya bani abda manatil ko ya kira sa ai garin sawa la tamna'u ahadan afa bi hadha al-bayt an yarka'a kalfa maqam ibrahim kuma ya wato a cikin ruwaya ma ta ayyata sa'ati a kowane lokaci shi yasa an kai dawaji ko lokacin da aka halarta nafila ne ko lokacin hudowar rana ko lokacin faduwar ta sai kai wannan zakatai dawaji din ba sa cikin wannan haramci inda inda ya dawaji kai sai ne askari yau askari na nawa shafi na nawa ɗari uku da arba'in da nawa eh askari shafi na ɗari uku da arba'in da shida za mu tashi fasulun man amkanahu in ƙazu nafsin au mali duk wanda in ƙazu nafsin tserar da rai daga mutuwa ko hallaka au malin ko tserar da dukiya min muhu da katin daga wajen hallaka amkanahu ya samu damar yin wannan falai ya fa'al amma bai aikata ba ya bar mutum ya mutu ko dabbar wani dukiya ta hallaka dalmina sai ya biya jiyar wannan ran ko ya biya kimar wannan abin da ya hallaka don cewa wai ba naka bane ba kai kai ba ai kana gani abin zai faru kuma kana da ikon tserar da ran ko dakatar da dukiyar daga hallaka amma ka bari to sai ka biya duk abin da dukiyar nan ta hallaka kamar mutum ne yana gani gobara ta tashi a lokacin da zai iya kashe ta don mugunta don ba nasa ba ne kawai yana gani ya koma gefe har wuta ta yi ƙarfin da ba za a iya kashewa ba har ta ƙona dukiyar mutane to sai ya biya ko yana ganin makaho yana tafiya a bakin wani rami da in ya fada zai hallaka bai ce masa hannunka bai sada ko marar sanda ba bai dai ya kama shi ya janye shi bai bar shi ya fada ya mutu sai ya biya biya ko yana ganin akuyar wani a bakin rijiya za ta fada bai kore ta ba bai yi magana an zo an kore ba yana gani ta fada ta mutu sai ya biya man an kana wa in qazu nafsi dole yake da damar da zai tsere da rai au malin ko dukiya min muhudaka daga wajen hallaka fallan ya fa'al bai aikata wannan ba dalilin zai biya ka itirafi abdan kamar ya ɓata dukiyar mutum ne da gangan kamar shi ya je da gangan ya kunna mata wuta au kaɗahu ko kuma da kuskure ai ana biya al'amdu wal kaɗau wal manfa'atul maqsuda abin amfani wanda ake nufi kal aini kamar falin kuɗi ne kamar da ne misali da akuya ai manfa'a ce ana iya yanka ta a ci namanta ana iya kiwonta ta aihu ta ƙaru ana iya zuwa a kai da ita a karɓi farin kuɗi to ita ce almanfa'atul maqsuda to kal aini kaman farin kuɗi ne in ka tashi kuɗin zaka biya kimarta wa fi da yasiri amma a cikin ɗan kaɗan abu ɗan kaɗan ne aka yi asara ba duka ba abinda wutar ta kona dan kaɗan ne yalzamu mala ƙasa abin da ya tawaye na wannan dukiyar shi ne yake lazamta gare shi duk da haka wai dan duk da ƙasƙancin ba wai ya shi masa aka yi ba wa fatihul qafafi mutumin da ya buɗe keji na tsuntsu irin kanari din nan ko wani shaho ko mikiya ko kuma wani irin tsuntsu ne aka sa shi a keji aka kulle da gangan sai zo ya bude keji wa in ta raka tsiranu ko da tashi tsuntsun ya yi jinkiri ko da ba daga budewa tsuntsun ya furi ya fita ba sai da ya duba ya duba ya tabbatar fa an bude shi ba ba kowa sannan sannan ya fita to sai ya biya tsuntsun nan in kejin kaji ne ma ya bude suka fita suka bata sai ya biya ko da sun yi zikirin fita yadda ka kaidi abdi kamar da baibayin bawa mutum ne ya sayo bawansa ta kaddari yana ta kake taken bawan nan gudu zai ya kama bawansa ya sa shi a turu sai ka zo ka kunce bawan to shi ma in bawan ya gudu sai ka biya ko da kuma ya yi jinkirin gudu ko da sai da ya kwana tunda mutum ne shi yana da hankali ai yawa yana kiwon mutane ya yi kamar ba zai gudu ba sai da aka kwana aka wuni ko dare ya zo kawai sai ya sulale ya gudu sai ka biya dan kunce da kai masa shine sanadin tafiyar to sai ka biya kudin wannan bawa au dabbatin ko dabba sai a daure rago ne ko saniya ko raƙumi mutum ya ɗaure kayansa ka zo ka kunce to idan ya gudu ko ya ɓata ko aka sace sai ka biya au ta hariki wasiƙatin ko ƙona wasiƙa an baka wasiƙa ka kai wa wani sai ka ƙona ta ko ka cire kayayya ga kawatsar to idan tana ɗauke da wani saƙo muhimmi wanda za a yi asarar dukiya har aka yi asarar dukiya a dalilin ƙona wasiƙan nan sai ka biya kai akwai wani gadi da aka yi shaƙi in zai je galunsu ɗan galunsu a tsangayar da suke in suka ba shi wasiƙa da Allah wannan ka ka kai gidanmu tsabar rashin kirki in ya shiga mota a daji kawai zai buɗe windon gilarsa mota kawai ya watsar da wuce a ce shi shi shi ba kai wuce ka wai ka san me shi dalilinsa kowa a cikin wasiƙar akwai saƙon da ya ba da Allah a aiko min kalzo ko a aiko min garin kwaki ko in yaje za a hada shi da kaya kuma shi ba zai cewa ba zai kawo ba sai ga kuma mutum wasu kan wata kila tana da shi da wani jawabi mai muhimmanci wani bai da lafiya yana so a aiko masa magani wani kuma yana da wani ba kuɗi za a bayar a kawo sai kai sharaɗi ai ka ce kai ba za ka kalbi kaya ba amma kawai sai ya buɗe gilan mota gaba ɗaya wasu kun ya watsa su to a irin wannan idan tana ɗauke da saƙo mai muhimmanci wanda a rashin wasiƙan nan za a yi asarar rai ko a dalilin rashin wasiƙan nan za a yi asarar dukiya to in ya faru kai da ka ƙona wasiƙan nan ko ka jefar ko ka yaga sai ka biya kuma kuma ga shi abu a nan gun shiga mota amma an yi sa an kawo musu kayan to ai ba zuwa ne ai zai bugo ya yi bayani in wani ya faɗi ai wani ba zai faɗi ba to amma su babu kayan su ne shi da daga waɗaya zama ɗan zanda to yi wannan mai amfani da ka san ba za ka yi to kaga wannan idan ya asara damar miki kai ne ka tuce shi wa katubu shahadati da koye shaida ya nuni bi halmalu da yake yunwa ne ko ko ya tawabi halmalu da dukiya take halaka biya da ita shaida ce ka sani wane an ba shi aron gida ne daga baya da awa yake naka ne da aka je sai ka goyi bayan ka kace ne gidansa ne kaga wancan zai asarar dukiyarsa to a dalilin koye shaidarka ko kuma ka san abin ya faru ana neman shaida kawai kai shiru ka ki ka je ka yi bayani sai daga baya bayan an yi asarar dukiya tunda hukunci ba ƙarya bane alƙali ya gama yanke hukunci an ba wani haƙƙin da ba nasa ba daga baya aka gane cewa fa ka sani ka ji ka je ka bada shaida to sai ka biya wannan abin da koye shaida ka ta jawo na asarar dukiya warakibu dabbati wanda ya hau mahayin dabba jaki ko alfadari ko doki ko raƙumi wa ƙa'iduha da mai janta ya ɗaura mata igiya yana gaba yana ja wasa ikuwa da mai kolata makiyayi ya sa su a gaba shi yana baya yana korawa wa muƙi uha da mai aukar da ita haisu laisa lahu gurin da ba nasa ba ka gane ai ya je ya zuba dabbobi a inda ba nasa ba kamar gonar wani wa mumsikul kalbin aqur da mai rukon kare mai cizo ko mahaukacin kare wa zuljidalil makufi suqutuhu da ma'abocin garun da ake jin tsoron faduwarsa garu da kama a damunan nan ya garun ƙasa ko bango na ƙasa ya tsage ya surfiya yana neman faduwa ga allafta ruwa kaga kowa yana tsoron wannan garun zai faɗi yana gani kuma bai je ya gyara ba wal ajma'u ko da dabba wanda take ba mai hankali ba wal ma'adinu da ma'adinai wal bi'ru da rijiya digeri sun'in ba tare da aikin wani ba dubarun duka wannan banza ne ba za a biya biya ba ka dam isra'ili kamar tunkuɗewan mai tumbe a sa'il mutumin da ya kama hari barawo ne ya kare ka nuna ma makami ka fi ƙalfinsa ka kashe abin banza wannan ka zubar da jinin banza ba za a biya komai ba za ka biya ba barawo ne ya kawo ma hari ka kashe ka kashe banza ma rabiu wasu lannan duka daidai ne da kuka karanta a naka rakibu dabba قائدها سائقها موقفها حيث ليس له ومسك الكلب العقول وذو الجدال المكوس سقوطه والأدماء والمعادن والبئر بغير صنع جبار توجيه kenan duka wannan ba a biyan jiya mutumin da ya hau dabba sai ya fado kansa ya karye ko wuyansa ya kare ya mutu to ba wanda zai biya biyan ko yana kora ta sai ta harbe shi ya faɗi ya mutu ba za ta yi mai dabbar sai ya biya shi ina fata an gane har zuwa ƙarshen zuzgidalin makufa alai su kudu wai zan tsadan mafari sani idan mahaya dawakai biyu suka yi karo sai kuma duk suka faɗi suka mutu kasar da shi ƙarfi ne wancan yana zuwa wannan yana zuwa a guje suka yi karo da juna ko kuma suna sukuwa tare suna tafiya suna tsere sai da wakan suka haɗu suka buga su suka gora su suka faɗi suka mutu to fadiyatu kulli diyar kowane ala aqilatul akhar kana kan dangin ɗaya wannan buguwar da ya da wani shi ya kashe wancan shi ma wancan buguwar da yi da wannan shi ya kashe wannan kowane sai an biya diyar sai dai diyar kakan yi wuta babbanta in ya zama shi wannan da aka yi kalan mutuwa yi shi kuma wancan da aka yi kalan karyewa yi ka a kaga diyar su ba za su ɗaya ba dangin wanda ya karye za su biya diyar mamaci dangin mamaci za su biya diyar karaya ne wa faratu dokinsa shi da ya kalo ya mutu shi mali yana cikin dukiyarsa ba banda dokin za a sayar a jihadiya ba za a sayar da dokinsa a jihadiya ba doki na magada ne lal markaba ne amma banda jiragen ruwa guda biyu jirgin ruwa ne suka yi kalo sai aka dilme aka mutu to ba wanda zai jihadiya in dai babu gangancin ɗaya daga cikin matukan jiragen ruwa wahalli a duhuma ko da haiwan ɗaya su min al'akar ga ɗaya da suka zo ɗaya ya hau kan ɗaya ya danne shi aka ba da aka mutu in dai hatsari ne ba ganganci ba ne babu biyan biya wa ilqa'ul amtati da jefa dilolin mutane al'amti a kayan amfani na 'yan kasuwa fatake a cikin jirgin ruwa sai aka jefa aka dinga mirgina ziloli ana jefawa a teku kaufal garaki domin tsoron dilmewa a ruwa jirgin ne an masa lodi ga kuma mutane a ciki sai kuma aka haɗu da igiyar ruwa ko ko wata guguwar teku mai ƙarfi wanda in ba a rage wa jirgin nan nauyi ba duk za a nutse a teku a gudu sai aka kama dilar diloli gwargwadon yadda jirgin zai yi balan aka mulgina kayayyakin mutane aka jefa a ruwa to a nan ba za a ce matukin jirgin ruwan nan ko shi da hannun sai ɗauka ya jefa ku ba da hannun ku ai za ku jefa sai ku kai ranku zuwa gacci to ba za a ce matukin jirgi ko mai jirgi shi zai biya ba abin da za a yi wasu wazzau za a lallaba asaran ne da haka ne al'amwari da gwagwunan dukiyoyin da aka jefa a ruwa kai da ba jefa naka ba to naka ya sha amma za ka biya gwargwadon abin da aka jefa a ruwa don a tselar da kai da kayanka sai a duba to kai dilar da ka jefa ai dilar ta ta a tamba aka jefa kuma sufa ce ko ingilishi ko holland ce a ciki kuma guda kaza ne kudin ta nawa ne kaza ne kai fa dilar ne aka jefa a ni kawai huluna ne zita da irin hulunan kainan nan kai fa na ali irin su zanna bukan da kangaren guda kaza kowace a kaza take haka za a yi kowa ya faɗi kayansa kuma mutum ya faɗi tsakaninsa da Allah in yayi zalunci Allah yana ganin sai a rubuta to sai a zo a ce mutum nawa ne a ciki mutum kaza ne to har da su masu kayan su ma za su tsawo wani bangare tun da su ma an tsayar da lansu ai kayan su aka jefa amma lansu ya fita to yanda za a yi kenan za a raba asara ne a dukkan wani rai da yake cikin ko ba ka da kaya ko ba ka da kaya kai ba da ne haka ba ka da komai to sai ka biya gwargwadon yanda aka tsayar da lanka a abin da aka jefa a ruwa to alhamdulillah ko saura ka dafa to in mun juya ya kare to alhamdulillah maka da ya kai tsira eh shi ne markabu ne ai ma'abocin garu almakutu wanda ake tsoron su kutu su faduwarsa shi garu shi ne misali ya sha ruwa ga ya tsage ana tsoron zai faɗi to in kai karambani ka zo ka zauna a ƙarƙashin sa idan ya ka mutu ba za a biya ka biya ba zai biya ka biya ba ai kana gani sun kuɗe mai kawo hari ko dabba ce shanu ko raƙumi zai kashe ka kasa maki ko ka koke ce miki ba za ka biya ba ko ɓarawo ne ya tare ka shi ne ta tsari kun kuɗe mai kawo hari yi ai ka san akwai mahaukacin kare kuma ka je su yake je ka sai ne Allahu alwadi ina za a tashi tashi na saba'in da nan da ina za a tashi ليس laifat malaji'u kasira malaji'u guraren fakewa gurin fakewa yan gudun hijira suna ce musu allaji'un laifat malaji'a kasira eh abin ne sun hada su a guri daya laifat malaji'u kasira ko mun dawo da warware shi al malaji'u guraren fakewa laifat kasira ba masu yawa bane to in ka sa musu ba sai ka sai laisat bi kasirati bayan da ta zama kasira tan saboda kabaru laisa ne laisa al-ijra'u bi taraf mahmudan al-ijra'u dilmiya fi taraf a cikin roho da da bin kawace-kawacen duniya laisa mahmudan ba abun godiya ba ne ka gane ta yanzu a kazana mutratihim almut rafu wanda aka ba jin daɗi da dukiya mai yawa yana almubazaranci yana abin da ya ga dama da ita shi ne a tarar to wannan sharholiyar duniya da dukiyar da Allah ya ba mutum laisa mahmudan ba dilmiya cikinta ka tsaya daidai abin da kake bukata sauran ka yi zumunci ka yi alheri kar ka ce dole kai sai ka yi duk abin da ake na jin daɗin duniya ka gina can ka rushe can ka kawata can alhali ga wasu suna kwana da yunwa abin da za su ci da kyar sai kuma Allah ya baka dukiya amma kana kashe kasa aikin banza da wuri ko ka je ka tsari kiwon wasu karnuka kullum sai sun ci dubu kaza ko ka tsari kiwon wasu dabbobin da ba su da wani amfani a wajen ka ko a je a ɗauko great carpet wata ciyawa mai tsada a zo a daddasa kuma kullum a ɗauki mutum yana ba ta ruwa ana biyan amfani ne za ta to shi wannan irin wannan shine a taraf to tilmi a cikinsa laisa mahmudan ba abun godiya ba ne in ka sa masa ba'ul jari ziyada zaka ta laisa ijlahu fi tarfi bi mahmudin kaga ma'anar bata canja ba amma dole shi gambar zai canja fatar mahmudan ya koma majruri laisa menene التريث في الأمور مذموما ko at-tarayyus fil umuri tsakaitawa cikin al'amura kamar at-tawassul ne laysa mazmuman ba abun zargi bane ki wato kishiyar wancan ne wancan laysa mahmuda wannan kuma laysa mazmuma tsakaitawa cikin al'amura kowanne ka yi daidai gwargwadon yadda ake bukatarsa laisa mazmuman ba abun zargi ba ne in ka sa masa ba'u za'ila sai ka kai laisa tarayyusu fil umuri bi mazmumin laisa ihtizalun nasi fadila ihtizalun nasi kaula cewa mutane ya zama kai baka mu'amala da kowa ka kulle kanka laisa fadila wannan ba daraja ba ce ka fito ka yi cuɗanya da mutane shi ne darajarka na ɗan adam to alhamdulillah sai ne to hamziya na ji na nan ina ce to ina za ki tashi an badalin ilahi fi zabi'ika ha وقد كان الأمر فيه مضاء أوما حرم الإله نكاها وكتب على التعبير فهو الزناء لا تكذب أن اليهود وقد زاغوا عن الحق معشر اللؤماء yace an bada ko ku daga baya ne lamari ya bayyana lil ilahi ga ubangiji fi zabi ishaqa cikin yanka ishaqa alayhi salam shi ba ba cikin koke hukunci ba ne Allah ya bada hukuncin a yanka ishaqa ko a yanka ismail kasu akwai sabani ta a wajen malamai wai ishaqa ne aka ce a yanka aka baje shi ko kuma ismaila ne akwai sabanin malamai to shi nan ya kawo ishaqa to wai da da Allah ya ce a je a yanka Isaka ko a yanka Ismail daga baya kuma nake kai ya yi nagama ya ce galibi a bar shi a kawo rago a yanka shi ne ya zama an fashe shi wa fade na wajen gabin azim ko a tunanin ku haka ne nadama ce ta sa Allah ya janye batun yanka Ismaila ko yasa haka aka fashe shi da rago wa kad kana al-amru domin lamarin Allah fa ya kasance wato ai haka ne lamarin Allah maza'u zarcewa kana ya kasance fiye a cikin inda Allah ce ayi kaza kawai ba to to ya aka kuma aka musanya yankan da rago aka aka yanka rago shi ma ba sokewa ba ne shi ma ai da kudin da ba ka so ne an soke hukuncin yanka Isma'ila ko ya haka yanzu an dawo da hukuncin yanka rago kuma kuma kuna ba da wannan labarin haka a littafin ku kun yadda haka aka yi a wa ma haramar ilahu bi kan ukuti shi daga baya Allah bai haramta auren yar uwa ba shakikiya ko li'abiya ko ba'a da tali bayan da an halatta li nikahiya a zamanin annabi adam a zamanin annabi adam ai ciki da ake fatsawa kawai da yake na na hawa ubibbi take aifa to sai a ɗauko abokin tagoicin wancan a haɗa ta aure da abokin takwacin wannan kuma mace da namiji kamar ta tabar haka take haihuwa biyu biyu mace da namiji a lokacin halal ne idan aka ce ƴaƴan adamu ba za su auri junan su ba to a ina za a samu wasu ƴaƴan da za a yi aure a hayayyafa shi ne yake musu tahaddi shi imamu busiri shin daga baya al'ilahu Allah ma harama nikahan uktu bai haramta auren ƴar uwa ba a cikin hurmata alaikum ummahatukum wanda yake wa balatukum sai ta wa akawatukum kaga an haramta ba da tahalili bayan halarci da da halal ne fa hawa zina kuna nufin to yanzu duk wanda ya da aulen da aka yi na ai annabi adam zina suka yi tunda kun ce ku ba wani sauke hukunci la tukazzib ya kai dan uwa musulmi kar ka ƙaryata cewa annal yahuda hakika yahuda wa kalbabu sun karkata fa anil haƙi ga bari gaskiya kar ka ƙaryata cewa ma'asharin wasu jama'a na yahudu lu'ama'u barkonan mutane kishiyar kurama'u aka ce rajulun karimun kishiyar sa rajulun la'imun to lu'ama'u kamar kurama'u a kishiyar kurama'u ne awun su ne da kurama'u kuma kishiyoyin juna ne ana ta musu barkonan mutane jam'u la'imin shine jami'ul asali mai kaskantaccen asali mutumin banza wanda bai da wani asali mai kyau to irin su ne suke irin waɗannan maganganu a cikin yahudawa alhamdulillah jahabul mustafa sai ne to akwai ta'alimi ina ne ta'alimi a shafi na nawa ne to me ne kafi eh to sadidu jini na'am na talatin daidai? alama ta yana zaka zuwa to wa kana ustazuna shekul islam burhani dini sahibul hidaya rahmatullahi alai ya kasance ya haifi yana hakan to labari annan wahidan min kibari a mata bukhara wani daga cikin manya-manyan malaman garin bukhara garin su imamu bukhari sai daga cikin manyan malamin da aka yi a garin kana gidusu ya kasance yana zauna majalisar darsi a wajen zaman karantarwarsa kamar irin zaman nan namu to shi wannan babban malamin da yake karantarwa a wannan majalisa ta darasi wa kana ya kuma ya kasance yana miƙewa tsaye fi kilali darsi a tsakiyar karatu ana tsakiyar karatu sai a ga ya miƙe tsaye a hayanan wani lokaci sai ya kuma yana karantarwa fa a tsayen kamar laktara a gaban blackboard yana karantarwa a tsaye yana ta al'ali al'adarsa yana karantarwa ne a zaune amma sai a ga wani lokaci a hayanan ya miƙe tsaye a tsakiyar karantarwa to da abin ya yawa wata rana dai aka samu wanda daga cikin ɗalibai fa sa'alu sai suka tambaye shi ala zalika abu sa wannan miƙewa su wasu ga dalilin da yake miƙewa ga naka an ne ko to ya fi dai fasa'aluhu an zalim sai suka tambaye shi akan wannan tashi nasa da yake yi me yasa ne aka rama kallahu wani lokaci ana karatu sai ka miƙe shi kuma ka dan daɗe sannan ka koma ka zauna ka ƙara sai yake dalilin tsayuwa ta in na buna ustazi al'abu ma'a subiyani fi tikka eh yace lalle akwai wani ɗa ne na malami na ɗan malami na ne yana wasa ma'a sudan tare da yara ƙanana su cikati a kwararo a titi yaro ne ƙarami irin bai wuce ɗan firamare ba suna kirire su ta yara a layi ya ce wa ya ji a hayanin wani lokaci yakan zo ila babin masjidi zuwa ƙofar masallacin nan da muke karatu a cikinsa tare da yaron suna kirire a zuwa ƙofar masallaci fa iza ra'aituhu daga na hango shi أقوم له ذا ميك إيه له ذا شيء تعظيما دومين جرما ما والي أستاذي جمالي شيء إن يقيالا كو ما لم يتكذب شيء بياله يكي جميل ko yara ƙanana ba yana ganin kawai ga malamin sa ya fito saboda girmama malamin malamin fa ya mutu ma ya bar yaro yanzu shi ya girma kuma shine malamin shi yake karantarwa a gurin da malamin da yake karantarwa amma ya bar yara ƙanana to ɗaya daga ciki ya taso yana wasa da yara daga ya hango su koyi wai ba ta'aziman lissabi ba a ta'aziman lu'ustazi kuma malamin baya nan ballan salama ya ga cewa ya girmama yaron ne dai shi yawa saboda kyakkyawan itikadi da ikhlas alhamdulillah sai mu a tsaye da mu shafi zuwa na sha nawa لا جمع عندهما شو سوى الجمع لا جمع عندهما شافي نشانا شاشرة shafi na tara na sha uku to ina za mu tashi la jama indahuma illa li bi uzrin kal khawf an talaf al amwal was saqam وجم وجم وجمعة الناس في هذا الزمان لنا جلوسهم في محل المرد والندم ويل لمن ترك الخيرات في الدنيا لأجل حاجة نفس الغير فاستشمي لا جمع عندهما باء حدا باب حداوا عندهما أوجم أزهر بكم الجمعة باء حدا أزهر بالجمعة إلا لذي أذر سيدي جمع أبو سوء أذري na jama abin da yake nufi ba a yin salatul jama'a inda huma a daidai lokacin juma'a ga masu yin sallar azhar illa li uzurin sai dai kama abokin uzuri kalkauci kamar tsoro an talafin abuwali da hallaka dukiyoyi idan ya ji tsoron juma'a za a kwace masa dukiya ta za ta hallaka in ka iya zaunawa a angosu su masu tsoron ko a ligarsu ko a ƙwansu su yi sallar azahar salatul jama'a su suna da uzuri wasaƙami da kuma ma'abota rashin lafiya da ba za su iya zuwa juma'a ba sa iya yin salatul jama'a na jinya wa jum'atun nasu ko taruwar mutane jum'atu ya kawo ko jum'atun nas yana nufin juma'ar mutane fi hazar zamani a cikin wannan zamani jum'atu nan yana nufin yawa yawan mutane fi hazar zamani lana a cikin wannan zamani namu yawancin su ba ma wai uzurin ko kawfi tarafin amwani ko suƙunu ba a julusun zaman su suke shi mahallin narji a wajen dara wanda dai da guraren da dama wajen jam ko wajen sharholiyar duniya har juma'a ta tsere ne ba su da wani uzuri to su kuwa masu wannan ba dama su zuwa juma'a kuma su tashi su yi salatul jama'a na sallar azhar wailun liman talaka alkhairati bid dunya azaba ya tabbata ga duk wanda ya bar alkhairi a cikin nan duniya li ajali hadisi nafsi bi ghairi adalilin buƙatar ran wani وما إن شر إن شر الناس من ترك دينه لأجل دنيا غيره to irin sa ne wannan ya kawo a washe azaba ta tabbata ga wanda ya bar alkhairai a nan duniya a dalilin bukatar ran wani fastaqimi kai kokari ka daidaita akan tafarkin Allah yanzu Allah ma ta masa fastaqim kama umirta to kai ma fastaqim ka daidaita akan hanyar Allah alhamdulillah sai ne lokaci yayi fatiha da salatul fati Allah ya yi mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله يا لما